أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز Allah malaukakin sarki ya buga mana misali a baya na yanayin yadda aikin kafiri yake in ya yi aikin kirki a duniya kawai zai amfani shi ba zai amfane shi a lahira ba saboda aikin nasa a lahira yadda ka san toka ne ya haɗu da iska mai tsananin gaske a ranar da ake yin guguwa to kaga wannan sunansa babu shi yasa ranar tashin alkiyama aikin zai zama haba'an mansura wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura nan Allah yake tabbatar mana da abin da ya faɗa a baya cewa kamar yadda Annabi Musa yake gaya wa mutanensa cewa idan ba kuka kuka ci ku imani imanin ku ba zai kare mulkin Allah komai ba rashin yin imanin ku ba zai rage mulkin Allah da komai ba nan Allah yake cewa alam tara ya rasulullahi ba gani bane annallaha shi Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq ya halicci sammai din nan da ƙasa da gaskiya ya halicce su shi Allah duk abin da yake yi babu wasa a ciki lamarinsa babu wasa a ciki shi yasa maulana shaɗa suwan bauchi yana cewa shi dan adam Allah ya masa ya ba shi wata dama ya ba shi wani irin ƙarfi wanda ya kamata ya amfani da wannan ƙarfin da wannan dama ƙarfin da ya ba shi na farko shi ne ba zai iya wato komawa jiya ya gyara barnan da ya yi ba to sai Allah ya ba shi iko na neman gafara ba zai kuma iya zuwa gobe ya yi aikin gobe ba saboda gobe ba ta iso ba wannan kuma kyakkyawan niyyarsa zai wadatar da shi wannan ƙarfin da Allah ya ba wa ɗan adam musamman musulmi mumini mabiyin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa ƙarfi ne guda biyu na farko ba za ka iya komawa jiya ka gyara barnar da kai ba to sai Allah ya baka dama na istighfari yace istighfarin nan ko a rana mutum sau saba'in zai yi laifi to in yace astaghfirullah sau saba'in Allah zai yafe masa sau saba'in ya ce kada ka ce kai ba za ka yi tuban muzuru ba saboda shi Allah baya wasa ba a wasa da shi daga ka ce Allah na tuba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah ya yafe maka kada ka ce ni na san ko na tuba ma an jima zan koma ko na tuba yanzu an jima zan sake koma a ka zama kamar yaro karami mana mai rarrafe ya tashi ya fadi amma ba zai hana ya sake tashi ba har yayi karfi to kai ma raunin imanin ka ne yake sa kake kake sako to Allah ya baka dama na tuba niyyar ka ko tace za ta maka aikin gobe gobe bai zo balle kai aikin amma kyakkyawan niyya saboda manzo Allah ya ce niyyatul mu'mini ablagu min amali a wancan na magana istighfari yace sayyidina Abubakar ya dade tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma hadisan da ya rawaita duka ba su wuce 146 ba saboda me idan aka samu hadisi aka ce wannan sayyidina Abubakar ya rawaito shi to kaman hadisi yana musamman a cikin hadisai shine ya rawaito cewa ma asarra man istaghfar walau ada fil yawmi 70 marra duk mutumin da yake wato yana kan yana yana dojewa kan sabon Allah matukar yana istighfari to wannan dojewan nasa ya tafi a banza mana mutum daga yayi laifi ya tuna akwai Allah ya tuba wanda israf shine mutum ya ta yawan zunubai ya doge akan abu ya dage yana yi to inda yana yi to ma asarra min istighfar doge wannan ba zai cutar da shi ba wala wada fil yawmi 70 marra ko da a rana zai yi laifi sau 70 yana bi gafaran Allah sau 70 Allah zai masa gafara sau 70 Allah ya mana gafara amma niyya kuma ka tausa niyyarka saboda yace niyya ita take dawwamar da mutum a aljanna ba aiki ba amma aiki shike kai mutum aljanna amma dawwamarwa wannan niyya ce tun da ka samu kanka a musulmi baka taba tunanin wata rana zaka bar musuluncin ba to wannan niyyar naka shine idan ka shiga aljanna niyyar za ta tabbatar da kai saboda idan aiki ne akwai wanda zai kare ko ba jima ko ba dade ko sai aljannan ta zama kaman gidan haya a ce daga kudin ka ya kare shikenan a fitar da kai to niyyar da kai nan cewa har abada ba za ka bar musulunci ba to in ka shiga aljanna aikin ka mai kyau ya kai ka aljanna to har abada ba za ka fita ba to Allah ne yake cewa shi Allah baya yin abu da wasa khalaqa samawati wal arda bil haqq alqur'ani ma yace bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal kuma yana cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'una shin kun yi tsammanin mun halicce ku don wasa ne ba don wani abu ka halicce ku ba ai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljamba sai don su bauta min saboda bautan Allah aka halicce ka ba don wasa da zaman hiran banza ba da haka Allah ya halicci sammai nan da ƙasa da gaskiya ya halicce su subhanahu wata'ala in ya shayi zibkum in Allah ya ga dama zai tafiyar da ku gaba ɗaya duk mutanen duniya tun daga kan annabi adam har zuwa ƙarshen duniya Allah zai ya tafiyar da mu gaba ɗaya kuma ya kawo waɗansu wannan ba zai gagari Allah ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida ai da halittanku da raya ku da tashin ku bayan mutuwa kaman rai ɗaya ne wato ya halicci duniya gaba ɗaya ya tashe su a ran tashin kyama gaba ɗaya kamar rai guda ɗaya ne kaman ya halicci mutum ɗaya ne kuma ya tashe shi kaɗai in ya shayi rizikun Allah da Allah ya faɗa wurare da yawa cewa idan mutane suka ƙi musulunci suka ƙi masa biyayya suka ƙi wa annabawansa biyayya zai tafiyar da su ya kawo waɗansu masu biyayya Allah ya sa mu zama masu biyayya izhibkum zai tafiyar da kowa ya tafi khalqin jadid ya kawo waɗansu halitta wata halitta waɗansu mutane sababbi waɗanda ba ku ba kukan an gama maganan ku wa ma zalika lillahi bi aziz yin haka a wajen Allah ba abu ne mai tsanani ba abu ne mai sauki
wa barazu lillahi jami'a فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فلنتم مغنون فَلَنْتُمْ مُغْنُونَ أَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِئْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ
وبرزوا لله جميعاً وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا قال أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدينا الله لهديناكم سواء علينا أجزينا أم صبرنا ما لنا من محيص nan an zo filin alkiyama kenan da kuma cikin wuta Allah ya kiyaye mu wa barazulillahi jami'an dukkanin halittar Allah gabaki daya wanda Allah ya halitta Allah zai tara su a fili guda daya kowa da kowa yana nan ba wanda zai turo wakilci ranan babu uzuri kowa da kowa zai halarci wannan taro na alkiyama Allah ya mana da sauki idan aka taru gaba daya wa barazu lillahi jami'an a bayyana gaba daya kowa yana ganin kowa a fili guda daya wa qala dhu'afa lil ladzina istakbaru sai masu rauni su gayawa jagororinsu manya daga cikinsu amma waɗanda ba su yi biyayya wa Allah ba wa qala dhu'afa lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an mu ba mun kasance ku ne abun bin mu ku ne abun koyin mu ku ne kuke dora mu a hanya mu bi duk abin da kuka gaya mana ko mun gane ko mu gane ba bin ku muke yi inna lakum taban fa alantum mughnuna anna min azabillahi min shay cin yau za ku iya kare mu za ku iya amfanar da mu za ku iya taimakon mu kada azabar Allah ta same mu to wannan shine tattaunawa da kafirai za su yi da mabiyansu a ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye mu wannan rana rana ce mai girman gaske rana ce wacce take babu wasa a ciki kuma tabbatacciyar rana ce wannan rana ranar ne za a haɗu kowa da kowa a doron ƙasar nan kowa duk wata halitta da Allah ya halitta na ɗan adam yana wannan wuri a zuwa yi hisabi yan aljanna su tafi aljanna Allah ya sa da mu yan wutar su tafi wuta Allah ya kiyaye mu dan haka mu kula da wannan rana mu tabbatar da mun tsaya tsayin daka wajen tsira a wannan rana wannan rana ce wacce take da tsanani Allah ya sa muna cikin inuwa al'arshi a wannan rana tunda akwai wanda Allah zai ba su inuwa zai sa su a cikin inuwarsa fa lam tumguna anna min azabillahi min shay shin da suka ga azabar Allah ga ta nan a fili saboda kafirai tun a filin alkiyama kai tun ma daga cikin kaburburansu za a rika bijirar musu da wuta a dinga bijirar musu safe da yamma a duk sai ko ko wato duk duk safiya bi yamma sai an bijirar musu da wuta a cikin kaburburansu suna dandanan azaba a ciki Allah ya kiyaye mu an an zo filin alkiyama wutan ta zo kaman za ta wawure su tana jira a bata kasanta Allah kiyaye. Qalu law hadana Allahu la hadainakum. Ai da mun shirye mu ma mun zama shiryayyu, ai da mun shiryar da ku kuma. Ai mu ma muna tafiya ne akan bata. Muka kirawa kuma kuka bi mu. Walau tare zalimuna mawqufun inda rabbi yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl. Wannan a filin alkiyama kenan. Kafirai suna sa'insa da jagororinsu wanda suka batar da su. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين sai masu raunin mabiyan kenan su ce ai da ba dan ku ba da mun zama mu'minai ku ne kuka ce mana wayannan annabawa ƙarya suke ba gaskiya suke faɗa ba in gaskiya ne su kawo muku mu'jiza mana kuka kibi laula antum lakunna mu'minin wa qala alladhina safaru lillazina sulifu bal mukru al-layli wan istamu ya annakura billahi jalla wa andada hayin da yake cewa wa qala allazina nastakbaru lil ladzina sudifu ananu sallallahu alaihi wa sallam ba da yajaku bal kuntum mujrimin mu ne muka hana ku shari'a ai da ma can ku masu laifi ne dama dama kuma ba ku da niyan shari'ar to nan shine Allah ke gaya mana alantum anna min azabillahi min shay shin za ku wadatar da mu za ku ya kare mu daga azabar Allah tunda a duniya mun biye muku mun bi ku to wannan anan kam ku mana amfani mana to anan kam su ma ba su amfani kansu ba balle su amfani waɗansu amma mutanen kirki alqur'ani zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto alqur'ani zai yi ceto sahabbai za su yi ceto bayan Allah salihai za su yi ceto Allah ya samu cikin ceton annabi Muhammad. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da aka kira sallah wanda yake jin kiran sallan yayi shiru yana bin ladan in ladan ya ce Allahu akbar shi ma ya ce Allahu akbar ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ma'ana duk abin da ladan ya faɗa shi ma ya maimaita in yayi dadda kiran sallan sai wannan addu'a اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أرزوها كرشي يتي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إن يوانا تو ceton manzo Allah ya tabbata a gare shi sannan manzo Allah ya ce tsakanin mutum da shiga aljanna idan da shine bayan kowane sallah in yana karanta ayatul kursi to in ka bai shiga aljanna ba to bai mutu bane wani hadisi ya ce mutum idan aka yi sallah na barilla in aka yi dar ya karanta fatiha ya karanta ayatul kursi ya karanta shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim ya karanta qul allahumma malikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فكان ينزل شقاء الجنة متوى وكاغا bayan Allah kam salihai su kam suna da masu tsaya musu a ranar tashin alkiyama amma kafirai ba su da shi sai dai su ta jayayya da jagororin da kuma wanda aka jagoranta sai su yi ta musu a tsakaninsu Allah ya kiyaye mu qalu la ilaha illa Allah alaina ku sawa'un alaina ajazina am sabarna to wannan aya ita tana magana ne bayan ma an shiga wuta din tunda a cikin wutan ne suke magana kamar yadda bayani zai zo a gaba tunda shaidan shine jagoran yan wuta malamai suka ce ranar tashin alkiyama akwai masu hudu ba guda biyu akwai annabi isa alaihi salam Allah zai tambaye shi a an ta gulta linnas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah sai ya amsa qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub shedan shi ma za a tambaye shi to sai shedan shi ma ya kawo wannan aya cewa ai وقال شيئا لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق فاخلفتكم ووعدتكم وما كان لي عليكم من سؤال الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ولا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انا بمصرخيه اني كفرت بما اشركتموني من قبل to sai ka wannan aya sannan kuma a cikin wutan ma zai yi mai wuta hudu ba kamar yadda bayani zai zo a gaba to a Allah malaukakin sarki ciya kullum duk halittun Allah idan za su yi magana da Allah tsarkake suke fara yi idan suka tsarkake shi sannan sai su ba shi amsa in tambaya ya musu mala'iku lokacin da Allah ya tambaye su cewa inni ja'ilun fil da khalifa ina so in sanya wata halitta a bayan ƙasa ta zama khalifata suka ce a ta ji'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika wa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin sai suka ce me qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana kaga da Allah ya tambaye su kafin su ba wa Allah amsa yadda suka ce subhanaka annabi Musa alayhi salam da ya ce wa Allah arini anzur ilayka Allah ya ce lan tareni walakin anzur ila jabali fa in sakara makana fa sawfa tareni falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakkan wa khara Musa sayqat falamma afaqa qala ma subhanaka tubtu ilayk annabi Isa gashi anan inda Allah ya ce masa ka anta qulta lin nas takhuzuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka annabi Yunus da kifi ya da ya shi a cikin ruwa lokacin da ya je kira mutanensa wajen mutum ɗari ko ɗari da wani abu tun dubu ɗari ko ɗari a me ya ce harfi na ya ziru ya kira su sai ga jan hakuri ba su musulunta ba sai ya tafi ya fishe rabu da su bayan ya tafi sai suka yi wa kansu wa'azi sai suka musulunta shi kuma ya yi gajen hakuri ya tafi ya hau kan jirgin ruwa an je tsakiyar ruwa sai jirgi ya fara tangal-tangal zai faɗi sai mai jirgi ya ce lallai akwai mai laifi a jirgin nan aka yi kuri'a kuri'a ya faɗi kan annabi yunus suka jefa shi a ruwa suna jefa shi a ruwa kifi ta haɗiye shi a cikin kifi muka je na cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin to duk bawan Allah idan zai yi wa Allah magana farawa yake da subhanaka shi yasa manzo Allah ya gaya ma wani sahabi cewa kafin mu bar nan zan baka wani lakabi da suka tashi za su tafi ce ya rasulullahi ka ce za ka bada wani sirri sai ya ce ai addu'an annabi Yunus ne duk bukatarka in kana karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ka debi adadin da zaka iya da niyya Allah zai biya maka bukata to wuta sai ta yi girman kai da Allah ya tambaye ta bata yi tasbihi ba da ta yi tasbihi da Allah ba zai azabtar da ita ba amma da Allah ya ce wuta halimta lati tace hal min mazidin da ta ce subhanaka hal min mazidin to da sai a zauna lafiya amma sai da ce halim talati da ta sani sai da ce hal min yace subhanaka hal min mazidin sarki ya tabbata gare ka ko akwai ƙari ne amma yana ce ta halim talati ta ce hal min mazidin Allah ya ce akwai kuwa sai ya azabta ta da dunduniyarsa ita ma ba abin da ta iya cewa sai qaf qaf qaf saboda me bata yi wa Allah magana da ladabi ba Na kalli da bin yi wa Allah magana ka tsarkake shi kafin kai masa magana subhanahu wa ta'ala to haka tsakanin Allah yake da halittarsa inda za ka yi masa magana ka tsarkake shi to shi ne ka bi hanya daidai ka bi protocol kenan a farantin magana na min azabin layi mai shai qalu law adina Allah la adinakum sawawan alaina ajazina am sawarna to wannan a cikin wuta ne suke tattaunawa saboda a ciki suna wato ɗan wuta bayan sun shiga wuta Allah ya kiyaye mu za a sanya wa shaidan kujera ya zauna ya yi musu hudu ba cewa ga shi dai Allah ya yi muku alkawari kamar yadda zai zo ayar gaba ya yi muku alkawari na gaskiya kuka ci bin annabawansa amma ni ina gaya muku ko karbi magana ta za ka gashi yanzu nan Allah yana azabtar da ku to sai su yi shawara su yan wuta tunda Allah ya ce hatta iza dara kufiya kala tulewum li yukhriyu wato da in sun rikikin su a wuta za su rika jayayya da junan su ai ku kuka ja mana wannan azaba ku ne kuka je kaza ku ne jagorori ku ne kuka ce mu yi kaza mu kai ku ne kuka ce kada mu bi wancan annaba ya sa mu bi su ba sai ta jayayya a tsakanin su hatta iza dara kufiya qala qala tulewum li yukhriyu ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النير قال لكل ضعف to haka za su yi ta jayayya a cikin wuta sai su ce to yanzu tunda mun shigo wuta har Allah ya shigar da su wuta Allah kiyaye mu mu yi ta kuka in ji yan wuta suna gaya wa junansu mu yi ta kuka mu yi ta kuka ko Allah zai tausaya mana tun da bayan Allah na gargari tun a duniya suna ibada suna kuka shi yasa Allah ya sa su aljanna to mu yi kuka sai su yi kuka shekara 500 suna kuka kukan ba zai wadatar da su ba sai su sake canza shawara su yi wasiya wa junansu to tun da kukan bai biya bukata ba yanzu a mu yi hakuri wayannan wanda suka shiga aljanna su ma da hakuri suka shige ta da haka mu yi hakuri shekara 500 suna hakuri ba abin da zai canza kamar yadda suka ce sawawan alaina a wa'azta amlan ta kumilal wa'izi ko kai wa'azin ko kar kai wa'azin mu duk ɗaya ne a wajenmu shi ne Allah yake gaya mun shi ma ko ku yi kukan ko ku yi shirin duk ɗaya ne azaba kan kun shige ta kenan Allah ya kiyaye mu a jazina amsa barna ko mun yi kuka muna ta yekuwa muna ihu ko mun yi haƙuri ba yanda muka yi ma da min mahis ba mu da masayarta ba wanda zai tseratar da mu daga wannan azaba ta Allah Allah ya kiyaye mu mutum ya iya kokarin sa ya tsayawa dangin sa wajen shiga wuta kamar yadda Allah yake faɗa ku anfusakum wa alaikum nara وقودها الناس والحجارة وتيا وكنكو da iyalanku kada ku shiga wuta duk abin da zai kai ku zuwa ga wuta to ku kauce masa tun daga nan duniya akwai dama ba sai an je lahira ai ta kame kame ba Allah ya kiyaye mu da haka idan mutum ya samu kansa azaba kan to shikenan har abada kenan yana cikin azaba Allah ya kiyaye mu sai dai wanda suke yan kaɗan wanda irin masu girman kai masu laifi wanda za a ji a wanke su a wuta a dawo da su aljanna Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu aljanna babu hisabi babu hukuma albarka annabi sallallahu alaihi wasallam
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم فشنان an shiga wuta wato shedan an gama yanke hukunci yan aljanna suna aljanna Allah ya samu ne yan wuta suna wuta Allah ya kiyaye mu bayan an shiga an shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta lokacin kudiyar amru kenan an riga an yanke hukunci kowa ya ga sakamakonsa sai a kafa wa shedan kujera a cikin wuta shine jagoran yan wuta sai ya gaya musu wannan magana suna jayayya ya aka yi kuka shiga wannan wuta sai shaidan ya gaya musu inna Allah wa'adakum wa'dal haqqi Allah ya muku alkawari alkawari na gaskiya a bakin annabawansa a bakin manzanninsa kuka kibi suka zo muku da mujizozi da hujjoji bayyanannu amma kuka kibi inna Allah wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum ni kuma ne muku alkawari shi shaidan na gaya wa mutanensa a wuta ni kuma ne muku alkawari fa khalaqtukum na saba muku alkawari Allah ya muku alkawari na gaskiya kuma kun tabbata Allah zai cika wannan alkawari amma ina muku alkawarin da ba zan iya cika muku ba zan saba alkawarin kuka yadda kuka bi ni wa ma kana li alaikum min sultani kuma ni nan da nazo ban kawo muku wata hujja ba ba wata hujjar da na kawo muku ban kawo muku mu'jiza ba kawai ce ruhin la'an da autuku kawai kiran ku dai sai kuka saki hanyar Allah kuka zo kuka kama hanyarta su kuma wancan annaba da Allah ya turo ya ba su hujjoji bayyanannu amma kuka saba ni kiran ku kawai dai ba hujja ba wani a mujiza da na kawo muku ba wani alaman da na kawo muku wanda yake gwada cewa abin da nake gaya muku gaskiya ne illa da autukum iyaka kawai kiran ku ne fastajabtum li kuka amsa kirata dan haka fala talumuni kada ku da ku zarge ni walumu anfusakum ku zargi kanku ma ana bi musrikikum ni yanzu ni ban isa in cece ku ba ban isa in tseratar da ku daga wannan azaba ba ba zan amfanar da ku da tsayaratar da ku daga wannan azaba ba wa ma antum muslihiya kuma koyin ma ba abin da za ku yi mini ba za ku tsayaratar da ni daga wannan azaba ba inni kafartu ma ashraktumuni min qabl ni kam nayi bara'a na kafircewa tarayyar da kuka hada da Allah ihu bayan hari kenan a cikin wanda suke tattauna wannan abu wadda aka jama'ar musulmi wannan fa da mu ake yi duk wanda ya san yana wani abu wanda bai da kyau kowa ya fi sanin kansa ya yi kokari ya nisanci wannan abu tun akwai sauran lokaci wanda suka wuce ba sun wuce ne yake ba mu labarin saboda mu zama abin izna su zama mana abun abun abun izna muwazantu da abin da ya faru da su wanda suka wuce sun wuce wanda ba su zo ba ba su zo ba amma mu yanzu mu ne muke raye da mu ake yi Allah ya shaidan ya ce shi ba ruwansa ku ne ku ne kuka kuke so ku yi min tarayya wato ku yi tarayya da Allah ku hada ni da Allah ni ma shi kulmuni haka ni ba ruwana sai auta yake ga musu haka zuwa shakku mun min qabl abinda kuka yi min na tarayya kuka hada ni da Allah kuka bauta mana tare tun a duniya babu ruwana da wannan inna zalimina sani azzalimai kafirai don azabun alimun suna da wata azaba mai raɗaɗi Allah ya kiyaye jama'a mai kokari mu riski kanmu idan ga yawan istighfari neman gafara a wajen Allah dan adam dukkan masu laifi kullu bani adama khata wa khairu khata'ina at-tawwabun aka wannan ba tatsuniya bane ba shafa labari shuni bane ba kunnan kanawa bane gaskiya ne ake faɗa Allah ya kiyaye mu daga shiga wuta Allah ya ba mu aljanna babu isa'i babu kuba albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وأدخل الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تاتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تاتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام to sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka karanto ayoyin azaba hankalin su tashi yake saboda tsoron Allah su saboda sanin su da Allah ubangiji to nan da nan sai Allah ya kawo ayoyi na mu'minai su kuma su ji matsayin su sai hankalin su ya kwanta bayan Allah Allah ya sa mu daga cikin mu'minan bayan Allah salihai to bayan an kawo wannan jawabai na 'yan wuta wanda suke shan azaba sai Allah ya kawo na muminai kuma Allah ya ce urkhilal ladina amanu wa amilus salihati wadanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau su kan an shigar da su jannatin wata iriyar aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramai suke gudana a karkashin ta koraman nan guda hudu ne fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin la yataghayyar ta'amuhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات الله يبارك idan mutum ya shiga aljanna dawwama zai yi a ciki kuma akwai koramai guda hudu suna gudana a ciki shi daga jirimin tace yalan hawo koramai suna gudana a ciki ba sa ɓata wuri kuma shi abincin aljanna la mamnu la maqtu'atin wa la mamnu'a baya yankewa ba mai hana ka ci ba sai ka kawo kudi ba ba sai ka saya ba dama ka riga ka ka saya tun a duniya da aikin ka mai kyau inna allaha yashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna Allah ya sa mu tun a duniya ka riga ka sai kayan aljanna naka wannan koramai anhar min ma'in akwai koramai na ruwa ruwan dadi ba irin ruwan da ka taba sha ba malamai suka ce duk wani abu da ka ji an faɗi sunansa akwai shi aljanna to suna ne ya hada amma dan da ba iri da bane ruwan aljanna bai da kutankwacin sa a duniya duk irin ruwan dadin da ka sha a duniya ba zai kai na aljanna ba zai kama kafarsa ba korama na ruwan dadi za ka sha anharu min mayin ghairi asin wa anharu min labanin da koramai na nono zaka sha duk lokacin da kake so baya yankewa min labanin wa anharu min khamrin lazzatin lisharibina ga kuma ƙoramai na giya ga masu sha ka san sahabbai da sun sha ta sun sha giya larabawa giya tana da muhimmanci a wajensu sun sha giya sosai Allah lokacin da zai hana shan giyan ma sai da a hankali a hankali wajen ayoyi guda hudu suka soka ana tafiya a hankali aka janye shan giya a zukatarsu wanda da an janye ta lokaci guda zai wuya su karba to in ba kawo musu giya aljanna ba hankalinsu ba zai kwanta ba a ce to giyan da aka hana ku sha yanzu a duniya to ga irin ta aljanna ta aljanna ma ba ta sa maye sai sa Allah ya ce li sharibina ga masu sha amma ba wai in ka sha aljanna ka yi laifi bane aljanna ba laifi aljanna komai ɗaya ne wa narin min asalin musaffa da kuma koramai na tatacciyar zuma ba wanda kake shakka ko an mata mix ba a zuma ce tatacciya ko ba iyakansu ba kenan walahun fiya min kulli thamarat duk wani dan itaciya da ka sani da ba wanda baka sani ba yana nan a cikin aljanna kuma duk sanda kake so za ka samu wannan shine Allah yake ga su mu'minai an shigar da su cikin aljanna wa ulkhila alladhina amanu wa amilus salihati an shigar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau jannatin watariyar aljanna tajrimin tajalan hawo wanda koramai suke gudana a cikin ta khalidina fiha bi izni rabbihim kuma za su dawwama a cikin wannan nima da izinin Allah ubangijinsu Allah ya samu ne amin tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar su a cikin a cikin aljanna shine salamun illa ilan salaman salama salamun alaikum kuntum farqulu wa khalidin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadir sallama ko duk da kare na maka salamu alaikum salamu alaikum sallama ne tsakaninku kamar inda yake cewa wani waje cewa a dawowin fiya subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhir dawowin alhamdulillahi rabbil alamin kama aljanna kenan a cikin da suke kiran juna za su in mutum na bukatan abu daga ya ce subhanaka allahumma sai mala'iku wajen mutum dubu goma su zo kowa da faranti a hannunsa kuma abin da yake cikin wannan ya sha bamban da na wancan kuma duk naka ne kai kadai da ka ta subhanaka allahumma to kaga subhanaka a cikin aljanna ta yi amfani to tun daga duniya ta zama a bakinka tun daga duniya ka saba da ita idan kana bukatan abu aljanna ma subhanaka kake cewa sai Allah ya ya sa malaiku su kawo to haka a duniya ma in kana da bukatan abu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan hadisi Imam Bukhari ya rufe littafin sa da shi yana cewa manzo Allah ya ce ya tabbata hadisi an rawaito daga manzo Allah ya ce kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani inda rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim akwai wasu kalmomi guda biyu masu sauki a harshe masu nauyi a mizani suna soyuwa a wajen Allah Allah yana son kalmomin wasu kalmomi ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yanzu a kana zuni kana jin tafsirin nan in ba wani abu kake yi ba wani zikiri kake yi ba ko salati sai ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim abinda Allah ke so kenan har zuciyarka ya saba har bakinka ya saba wani lokaci kawai sai ka zuciyarka ma tana yi baka sani ba saboda ka saba to a lahira ma idan kana da bukatun abu cikin aljanna da wai mun fiya subhanaka allahumma da ka ce subhanaka allahumma sai abin da kake bukata ya zo wa tahiyyatuhum fiya salam kana cewa subhanaka allahumma sai almalaika ta ce assalamu alaikum me ake bukata sai kuma ka amsa wa alaikum assalam tahiyyatuhum fiya salam salamun qawlan min rabbir rahim sallama daga Allah Ubangiji, amince tabbata gare ku daga Allah Ubangiji, mai jin kai. tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin in mutum kuma ya ci iya bukatarsa sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin iya rubunin kenan ba a ranar a cikin aljanna da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhir da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin to rayuwar duniya ma bata wuce haka ba kana da bukata ka nufi Allah Allah shine mai komai shine mai kowa shine mai bayarwa shine mai hanawa shine mai amfanarwa shine mai cutarwa kana bukatar je ka wajensa ka yi masa tasbihi ka yi masa ka yi salatin annabi ka roƙe shi da addu'o'i to za ka biyan bukata bukata kuma tana biya ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah na gode maka kar ka ce yau da ba dan wani ba da ban samu kaza ba da ba dan wani ba Allah ne ya baka na'am
haka gaisuwar aljanna tahiyyatuhum fiha salam aljanna kowa assalamu alaikum assalamu alaikum wannan shine gaisuwa irin nan aljanna Allah ya sa mu daga ciki ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة
شجرة فشجرة طيبة أسلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وضرب الله آه، ألم تر كيف ضرب الله masalan مثلا كلمة طيبة kashadara كش- طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله للناس ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون to a baya Allah ya buga mana misalin yanayin yadda aikin kafiri yake to a nan kuma Allah zai buga mana misalin yadda aikin mumini yake Allah ya ce alam a alam tara kaifa daraba Allah masalan alam tara ya rasulullahi ba ka gani bane ka duba ka gani kaifa daraba Allah masalan ya Allah yake buga misali misali irin na aikin ɗan adam mumini musulmi ya Allah ya buga misali kaifa daraballahu masalan sai Allah ya buga ta da misali a kalimatan tayyibatan wato kal- kamar kalma mai kyau menene kalma mai kyau la ilaha illallah ita ce kalimatun tayyiba ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune da sahabbansa da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suna ciki sai ya ce wace bishiya ce take da wato take bada tana da wato a sayoyinta suna ƙasa tana kafe a ƙasa da sayoyinta samanta tana bada amfani lokaci zuwa lokaci kuma komin iska ba za a ga ganyenta ya faɗi ba wace bishiya ce wannan sababbai duk suka yi shiru sai ya ce ita ce dabino sai a abdullahi bin umar ya ce ina nan aka yi wannan tambaya da muka fita a wajen sai na ce wa babana wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan wannan magana bishiyan dabiyo ne ya zo min a raina sai ce me yasa baka fada ba sai ce saboda naga akwai manya a wajen naga ga sai na Abubakar yana nan kai kana nan ba ku yi magana ba shi yasa ne shiru sai ce ai da ka fada ai da fadan kan nan da ya fi mini ne to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar da cewa ita ce bishiyar dabino alam tara kaifa zalla masalan kalimatan tayyibatan kalma mai kyau yadda Allah ya buga misalinta ka shajaratin tayyibatin kaman shajara kaman bishiya ce wacce take da kyau asluha thabitun wa faruha fis sama asalinta tana kasa tushenta yana kasa ko bishiyar da mina ba kasa yake ba jama'a tushensa na kasa asluha thabitun kenan wa faruha fis sama rasul kuma suna sama tuti ukla kullu hinin bi izni rabbiha ko da yaushe tana bada ƴaƴan itatuwa kin din nan ko wata biyu ko wata hudu ko wata shida ko shekara shekara da izinin Allah ubangiji take bada wannan itace bi izni rabbihim a tuti ukla kullu hinin bi izni rabbiha tana ba da abinci dabino abinci ne wanda yake da kyau yana da mahimmanci a wajen larabawa sosai abincinsu ne su larabawa shi sa Allah ke buga musu misalai da irin abubuwan da yake a zamaninsu yadda za su fahimta yadda za su gane bai buga musu misali da waɗansu abubuwan da da ba san shi ba to haka Allah ya buga misali ya ce wannan kalma ita ce kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita wannan kalma in ta da su a zuciyar mumini to zaka ga ayyukanta a tattare da mumini idan ya ayyuka masu kyau su ma daga su ake yi sama in dai aiki mai kyau dama Allah ce ilayhi yasadul kalimu tayyib wannan kalma ta tayyibun nan la ilaha illallah nan zuwa gare shi take take zuwa wal'amalu sayu ya fa'uhu kuma duk wani aiki mai kyau ma Allah yana ɗaukaka shi zuwa gare shi to kaga wannan ita ma bishiyar dabino tana nan tushenta na ƙasa amma kuma tana ba da amfani a sama to haka la ilaha illallah a zuciyar mumin tana zuciyar shi ta kwamu da jininsa da ɓargonsa sai kaga tana ba da aiki mai kyau tana sa kai aiki mai kyau aiki mai kyau kuma sakamakonsa aljanna ne da haka jama'a musulmi kada mu yi wasa da kalmar la ilaha illallah kalma ce wacce take tana da ƙarfi kalma guda ɗaya ma ta la ilaha illallah takan shigar da mutum musulmi aljanna ya dawo a ciki amma wani abun mamaki za ka zo nan su mutane suna cewa wai ko da za ka yi la ilaha illallah sau miliyan da safe ka yi la ilaha illallah sau miliyan da yamma ba za ka shiga aljanna ba sai ka san tauhidin uluhiyya ka san tauhidin rububiyya ka san tauhidin asma wa sifat ai da ka san wannan ai ka ban yin tabi ma ba san tauhidin rububiyya da uluhiyya tauhidi guda ɗaya aka sani rububiyya ne da ya zuwa kani na bakwai ya karkasa tauhidi zuwa wannan gidaje to duk wanda suka rasu sai koma ga Allah kafin rububiyya ne hukuncin su kenan tunda su ba su wannan ba to da aka la ilaha illallah wannan wannan ishara ne zuwa ga rike dariqun waliyai masu zikiri a cikin su duk wanda ya rika ta waliyi to an baton Allah ne in ka ji an ce dariqa kamar an ce zikirin Allah ne da ka ji an ce dariqa to ana nufin zakirai ne masu ambaton Allah ne kamar da ka ji an ce miliyoniya ka ga ba kira sunan kuɗi ba amma kana kiran ce miliyoniya ka san mai kuɗi ne to haka in an ce dan dariga to zakiru kenan na'am zikirin Allah duk abin da ka sani a bayan duniya tsinanne ne banda ambaton Allah ambaton Allah ne ko Allah gazi ne masa to don haka Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu ambace shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya mal'urun wa mal'urun ma fiha illa dhikrullah aw kama qala mimma hadha ma'ana to kaga la ilaha illallah mu yi kokari mu rike ta in ka shiga dariga wacce na fi sani ita ce dariƙar shu'a martijani a kullum kana da istighfari 236 230 daidai la ilaha illallah kana da salatin annabi kana 262 la ilaha illallah kana 300 dan haka ku yi kokari mu rike da rikar shi Ahmad Tijjani mu rike wannan ambaton Allah da muke yi saboda shine asali shine Allah ya burni a yi shi to za mu tsaya nan saboda yanayi gashi muna so da jawabi akan zikirin la ilaha illallah amma insha Allah za mu ɗora kai Allah ya kai mu zuwa gobe an Allah ya yadda a nasra wa sabiji wa farwa bis sama tuti ukla kullu hinin bi izni rabbiha muka tashi gobe za mu tashi a nan Allah ya da abinda muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya mana gafara Allah ya kara wa shehun lafiya Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya ci don mu cikin wannan wata Allah ya yanta wuyayen mu cikin wannan wata Allah ya sa mu dace da duk abin da ake dacewa da shi na alkhairai a cikin wannan wata mai albarka Allah ya kara mana Allah ya ninninka mana da barlarsa duk wanda yake da bukata ta alheri Allah ya biya masa duk wanda yake da damuwa Allah ya yaye masa barka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu san lafiya zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba Allah ya ba mu shugabanni nagari masu tausayin al'umma barka annabi sallallahu alaihi wasallama fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحمد لله الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره من العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم